الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan dawowanmu daga hutun sallah a yau insha Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da darsukan da muke gabatarwa na littafin alwaraqat na shekul islam al-imam juwaini imam haramaini rahmatullahi alaihi wanda kuma insha Allah subhanahu ta'ala za mu tashi ne da halka ta goma sha ɗaya za mu tashi a lokacin da yake magana a kan an yake magana a kan da kuma kasuwar abubuwan da suke tafiti zuwa kashi biyu shine mutasil da kuma munfasil yace wal khas yuqabilu al-amma yace khas yana muƙabala da am ma'ana idan aka ce wannan abu am ne wato yana ɗauke da hukunci gamanne abin da ke zama kishiyarsa shi ne idan aka ce ka to yana ɗauke da hukunci keɓantacce kenan am da ka kishiyoyin juna ne والتخصيص تمييز بعض الجمله yace tafsir din keɓancewa shi ne tantance wasu daga cikin abubuwan da aka hada a jumla ko tantance ko cire ko ware wasu abubuwa daga cikin abubuwan da aka hada su jumla ko cire abu guda cikin abubuwan da aka hada su jumla bayan ka zo ka ce gaba daya sannan kuma sai ka zo ka ware wasu daga cikace ban da su to wannan shi ne ta tattace ka ce bance kenan yafiya shi alqas yanqatu ila muttasilin wa mufasil khas yana kasuwa zuwa الخاص المتصل والخاص المنفصل أتوا khas wanda yake a haɗe yake da am ɗin a kawo abu am kuma a nan wajen ba wani waje daban ba a kawo abin da zai keɓance shi ya zama to mutafil kenan a waje da suke akwai kuma mutafil wanda yake a wani gu ne daban a wani waje ne daban a sami wani nasi ya zo da umumi a sami wani nasi daban a wani waje daban wanda zai haskace ko zai keɓance wannan ilimi ɗin shi ne yace falmutasil alkhasul mutasil الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء ولما أبوه معنى الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة ولما أبوه قدائكم to su ne alfasul mutafi ma'ana a nan take idan ka gani abu sai ka keɓance wasu daga ciki ka ce ban da su nan yana kasancewa istisna'i yana kasancewa tafiyudi da sharaɗi yana kasancewa tafiyudi da sifa ma'ana kayyade abu da sharaɗi kuma yana kasancewa da kayyade abu da sifa na farko al-istisna shi ne abin da za ka yi amfani da shi ka cire wani daga cikin hukuncin da ka hada ga ne ko kuma haɗaɗe misali idan ka ce ja alƙawmu wannan yana ba da umumi ne mutane gaba ɗaya sun zo ka hada umumi kenan to sai in ka ce illa zaidan to illa zaidan ɗin ka keɓance zaidu a cikin mutanen ma'ana abin da kake nufi da wannan shi ne shi zaidun bai zo ba zaidun bai zo ba kaga illa zaidan wannan istisna'i ne to shi istisna'in nan a haɗe yake da umumi suna haɗe a waje guda saboda da kace ja alqaumu nan take sai kace illa zaidan cikin jumla guda saboda haka wannan za ka ce masa istisna'i ne wanda yake ɗance umumin da ya gabata la ja alqaumu din to shi istisna'i zai zo yi bayani a kansa dalla dalla akwai al-istisna mustaqil akwai al-istisna munqati yana da hukunce hukunce wanda asalin hukunce hukuncen istisna'i shi zai kasance mansubi ne au zai kasance majururi ne au ko kuma zai kasance da la'akari da abin da yake gabansa ne wannan duka abubuwa ne wanda ilimi ne na nahawu yake karantar da shi ba ilimin usulun fiqh ne illa iyaka anan su suna so su nuna maka cewa istisna'i yana daga cikin tafsis ne mutasil zai keɓance abu sannan kuma wannan abin da aka keɓance lubumin sadin suna tare a waje guda والتقييد بالشرط شيني تقيد أبو بشرطي تشي إذن aka yi abu da wannan sharadi din za ka yi abu kaza wannan yana kasancewa ne da hurufu sharfi gaba daya da hurufu sharfi da muke karantawa a cikin nahau gaba daya to shi ne wannan yake kasancewa misali idan ka ce in ja'ani zaidun akrimhu in ja'ani zaidun akrimhu anan in din sharadi ne wannan sharaɗin yana kayyade yana keɓance umumin girmama shi ɗin ne misali baka ce baka ce akrimu zaidan ba zan girmama zaidu ita ce ukrimu ukrimu zaidan zan girmama zaidan zan girmama zaidu ba tare da ka ba da umumin abu ka ba da umumin girmama shi ma'ana koyaushe za ka girmama shi kenan amma idan ka ce in ja'ani au in zarani zaidun ukrimhu in zaidu ya ziyarce ni zan girmama shi a nan ka keɓance umumin girmama shi ne cewa sai in ya ziyarce ka maimakon ka ce kawai za ka girmama shi ya ɗau umumi sai ka ce in ya ziyarce ni zan girmama shi wannan in ɗin sharfiya haka nan sauran adawati sharfi gaba ɗaya suna zuwa suna baka wato tafsis ne wanda yake muttasil misalin sa a cikin qur'ani abin da aka rina guda biyu shine akwai mafhumin sharti wanda yake ba da tafsisi amma ba a la'akari da wannan mafhumi din yana zuwa wasu wurare kaɗan ba su da yawa a cikin qur'ani abin da suke kiran shi jara majiran ghalib akwai kuma yawancin wurare a ƙwari in ka ga an kawo tafsiti da sharaɗi to ana la'akari da wannan wannan tafsiti din da wannan sharaɗi din yawancin wurare misali inda Allah subhanahu wa ta'ala da yake ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu anan yace in ja'akum fasiqun bi naba'in in ja'akum yace fasiqun bi naba'in idan wani fasiki wanda ba adali bane ya zo muku da wani labari to shi ne ya ce fata bayyana aikata fabbatu da wanda ya ji a wata kira'a ta hamza da kisa'i fata bayyana ma'ana ku nemi cikakken bayanin ingancin labarin da ya zo da shi a nan kenan in ja a kun fasikun na bayi in ja a kun fasikun na bayi ya sa sharaɗi a nan idan ya kasance bai zo muku ba fa in bai zo ba fa yaya mutumin da ba wani bayani ya yi ba ku dinga bin diddiginsa ku ga yaya yake ko kuma me abin da yake aikata gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ne wannan shi ne abin da ayoyin da za su zo a nan gaba suka hana din wala ta jasta su wala yi tabba a zukun ba misali wannan fasiki ne ya ɗauko wani labari ya kawo muku wannan labarin to a ƙarƙashin ta za ku gina wani hukunci ne to wannan za ku za ku yi tabayyuni ta sabbuti ku yi bincike ku ga kwakwafshin wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba dama idan haka kurin mutum da wani labari ya kawo da za a gina wani hukunci karkashin wannan labari din ba a ce kawai za a dinga bin diddigin sa a ga kwakwa da ya je gari kaza me ya aikata me yake yi abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba to wannan shi kuma tajassusi ne an hana shi saboda haka in ja'a in dinnan yana ba da sharadi ne sharadin da sai wannan sharadin ya cika tukunin za ku dinga binciken mutum ku nemi bayani a kansa ku tabbatar da abin da yake gudana a tattare da shi kagan na ɗin ya kayyade umumi ya kayyade umumi ko ya kasance ya kasance umumi binciken mutum da ganin kwakwafinsa da kuma neman bayani a kansa haka ne inda ka sami hurufu sharfi a da wasu sharfi gaba ɗaya a cikin qur'ani imma ya kasance in ne ko ma ya kasance riga ne ko ma ya kasance kullama ma ya kasance lamma ma ya kasance mata duk dai a da wasu sharfi da malaman nahawu suke magana a kai to in ka gan shi to taksisi ne wanda yake mutafis sai dai abin da muka bayyana cewa akwai wasu taksisat da sharadi amma ba a la'akari da su misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa wa idza darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ألم بأن قصة أمور من قصر بني da sharaɗin sai in kuna jin tsoron waɗanda suka zama to kafirai a haka ba wannan in din tafsirin wanda muke magana a kansa tafsirin sharɗi mutasir din nan ba ta aiki a wannan waje din me yasa to aka yi kawo zahirin aya take nuna mukhassasa ce da sharaɗi abin da yasa ana duba sababin saukan ayar ne lokacin da ayar ta sauka to sun sa'adan manzo sallallahu alaihi sallama suna cikin bulaguro na jihadi wanda suna jin tsoron in suka yi sallah din cikakke guda hudu zai dau lokaci gabanin su gama kada kuma gabanin su gama din abokanan gaba su kawo musu hare-hare duba sababin nuzul da halin da su sahaba suke ciki lokacin da aya ta sauka shi sa aka ce in kuntum an yaftinakum alladhina kafaru saboda haka ba ya kasance kasar waɗannan bane yanzu ba kasar koyaushe muna yi ba kana tsoron kafiri ba ka jin tsoron sa kawai dai kana bulaguro kana kasar kaga kasar kenan yana da umumi in dai bulaguron da kake yi ya kai kai kasar kawai za ka yi kasar kawai yana an bashi umumi ne alhali ya zo cikin qur'ani kasar din mukhassas ne an khassace shi da tsoron kafirai tsoron hare-haren su to wannan tafsiri din na sharadi ne mutasil to a wannan lokaci baya aiki saboda an duba sababin nuzul din ne sababin nuzul din aka aka duba shi yasa wani ya zo tambayi Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ajibtu ya amiral mu'minina an tuksara salatu duna khawfin ina mamaki mutane suna ta suna ta kasaru ba tare da halin tsoro ba alhali ƙur'ani shi ya ce ba a yin kasaru sai lokacin da ake jin tsoron abokanan gaba sai ce ajibtu mimma ajibta minhu فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك صدقة yake faqbalu sadaqat Allah wannan sadaka ce Allah ya ba ku ita kyauta idan Allah ya ba ku sadaka ku karba malar wannan kuwa shi ne wannan taksifi din baya aiki wannan taksifi na sharfin baya aiki to kamar yadda kuma ake samun wasu daga cikin taksis wanda yake na sifa wanda za mu zo mu bayani a kansa to shi ma zai zai kasance baya aiki amma irin wannan din kaɗan ne irin wannan din kaɗan ne sharaɗin da baya taksisi a sharadin da baya tafsiri din kaɗan ne a cikin Qur'ani don ba su wuce a kidaya su ko kuma a kirga su ba misali wannan kuma daban akwai inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassunan wala tukrihu fatayatikum al-bigha kada kuna kidasta bayan ku mata karuwanci in aradna tahassunan in sun su suna son su tsarkaka kansu su kare mutuncinsu da kansu kaga wannan nan zahirinsa an hassace umumin tilasta yin karuwanci ne da lokacin da su din ba sa son karuwanci suna son kare mutuncinsu da kansu a ba haka bane ba kyau mutum ya tilasta baiwarsa ta je ta yi kasuwanci da karuwanci ta tara masa kuɗi hatta ko da ita ɗin tana son yin haka ko da ita tana son haka ba a bukata saboda haka in a rajina ta hassuna to wannan ya duba makaraj da galib ne to akwai ire-iren wannan wuraren da za ka ga sharaɗi ba zai ba da tafsirin da muke magana a kansa a yanzu ba abu na uku shi ne ce wata bi sifa wata bi sifa shi ne kayyade umumi da sifa abu ne ya zo da am ya gane hukunci to sai ka zo ka hassace shi da sifa abin da ake nufi da sifa shi ne na ake misalin wannan kuwa ko misalan wannan da yawa ne a cikin Qur'ani akwai inda Allah subhanahu wata'ala a kafara ta bihari yake cewa والذين يدخرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا هيك فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا يشي انتر دا yantar da baiwa ko bawa gabanin su shafi juna yantar da baiwa ko bawa in aka ce haka da mallakakke mallakakke namiji ne ko mace yantar da mallakakke a nan ba a keɓance bawan ba ba ce bawa mumini ko baiwa mumina ba kawai mallakakke wanda yake bawa ne mumini ne ko fasiki ne mumina ce ko fasika ce ya yantar min kawai an yi tamasa kaga wannan am ne saboda ya ba da umumin kowanne irin bawa kowace irin baiwa ka yantar shi ne kafara na bihari a wasu ayoyi sai ya kayyade kamar aya kafara ta kisan kai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma kana lil mu'minina an yaqtula mu'minan illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة وتوزية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فتحرير رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى أنا فتحرير رقبة مؤمنة وأن المؤمنة لا أكيد na'ati na raqabat to na'at shi ake kira sifa to anan an khassace umumin raqaba din ne da ne da sifa an khassace umumin raqaba da sifa ko kuma kazo kace an kayyade itlaqin raqaba din da sifa saboda kamar da zamu zo mu bayani shi taqyidi da tafsisi sukan haduwa wani lokaci kuma sukan iya rabuwa amma umumi da umumi da itlaqi abubuwa daban-daban ne kamar da zamu zo mu bayani a kansu a nan mu'minatin dinnan taksisi ne an keɓance umumin rakaba din ne ɗan tadda bawa mumini ko ɗan tadda baiwa mumina to saboda haka akwai hukunce-hukunce wanda za ku karanta a wasu littattafai na usulun fiqh ba wannan ba idan hukunci ya zo mutulaki a wasu ayoyi ko wasu hadisai ya zo kuma ya zo ya kasance mukayyadi ko ya zo ya kasance mukhassas ne a wasu ayoyi ko wasu hadisai to yaya za ka yi mu'amala da wannan wannan yana bukatar karatu ne mai zurfi na usulul fiqh yaya za ka yi misali Allah subhanahu wa ta'ala a kafara ta zihari da yace فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى هكذا الكفارة كفارة لنسوما لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة تحرير رقبة تحرير رقبة باتي تحرير رقبة مؤمنة بعد حتى كفارة مثالي عند الله سبحانه وتعالى كسوة inda yake cewa wa atimmu al-hajj wal umrata lillah fa in kuntu fama taysara min al-hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hadi ma illa faman kana minkum maridan aw bi aw ala faman kana minkum maridan aw bi adalla ra'si fa fidyatu min siyam aw sadaqati aw nusuk ko da ke babu tahrir raqaba anan mu je buga misali da guda biyun san na rantsuwa da kuma na zihari sai ce aw tahriru raqaba فتعرير رقبة من قبل أن يتماسى ولم يدرك مطلقين كوي sannan aka zo aka samu a kafara ta kisan kai fa tahriru raqabatin mu'mina to yaya za ka yi da wannan yaya za ka yi da wannan irin wannan suna kasancewa da yawa a cikin qur'ani a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama yawancin malamai idan abin su idan hukuncin ya zamanto daya idan hukuncin ya zamanto daya shi inda aka yi itilaki akan mayar da shi mukayyadi aka kuma inda aka yi akan iya mayar da shi tafsisi in hukunci ne zamanto daya ma'anar kasancewar hukunci daya duka kafara ne kawai da fardin nazar sababin wannan hukuncin me ya janyo sababin me ya janyo sababin misali duka kafara wannan kafara ta rantsuwa wancan kafara ta bihari wannan kafara ta kisan kai tunda duka kafara ne to duk inda aka ce raqaba raqaba ba ce mu'mina ba to nan ma akwai wannan mu'mina din saboda duba ayoyin da suka zo ne mu'mina din a ciki saboda haka su ma sai a kayyade wannan itlaqin su din ana cewa hamdul mutlaq ala al-muqayyad mutlaqin a mayar da shi ya zama to muqayyadi sun da ne kafara hukuncin ta yi duka kafara ne akwai wanda suke cewa a'a ba za yi hamdul mutlaq ala al-muqayyad ba sai idan sababin da hukuncin duk sun zama to daya a nan kenan a gunsu a kafara ta jihar ba dole ne ka yantar da bawa mumini ko baiwa mumina ba saboda menene sababin wannan kafara din da sababin kafaran kisa din ya bambanta haka nan a kafara ta rantsuwa za ka yi yantar da kowanne irin bawa saboda sababinsa da sababin kafaran kisa din ya bambanta saboda sababin kafara na zihari yin zihari ne ka kwatanta ko ka shabbaha wani gaba daga cikin gabobin mahaifiyarka ne da ta matarka wannan shi ne sababin da yasa aka ce kai kafara shi kuma a can inda aka ce fa tahriru raqabatin mu'mina sababin kafara kisan kai ne kaga sababin ya bambanta a can sababin kafaranka au tahriru raqaba rantsuwa ne a nan kuma sababin kafaranka kisa ne sababin ya bambanta to saboda haka a can ma'ana kafaran rantsuwa kafaran jihari to kawai za ta yi yantar da kowane irin ba a ta ko ba mummune ba tunda menene tunda sababin daban-daban ne to saboda haka a wannan matsala akwai akwal na malamai waɗanda waɗannan sukan janyo sabanin fahimtar wasu matsaloli na fiƙuhu da yawa saboda za ka iya samun hukunci amme ya zai kasance mukhassas sannan ka samu wani irin sabin ya zo ya tsaya a umuminsa ko ya zo ya tsaya a talatinsa saboda haka yadda za ka yake mu'amala da irin wannan in ka samu a ƙwa'ani ko hadisi to shi ne sai ka karanta wannan bangare na itlafi da taƙiyar ko umumi da taƙiyar to wannan waɗannan abubuwa guda uku ne muhimmai daga cikin abubuwa waɗanda suke tafsisin umumi kuma abubuwan suna nan a haɗe da wannan umumi ɗin amma ba su bane su kadai akwai wasu wanda bai ambace su ba misali akwai akwai tafsisin umum bilgaya bilgaya akwai hukuncin da zai zo ya bada shi umumi sai zo ya keɓance shi da gaya misalin da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله حتى ان غاية يا خصص عموم الاستئفاف معنى ولن دا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ولن دا بس سامو حالين اوليبا سكانكي سكانكي hatta yuhuni ya kuma Allah min fadli har Allah ya wadatar da su fadararsa su samu damar yin wannan aure din ma'anar wannan kenan umumin kare kai din an keɓance shi da samun samun fadala samun arziki ma'ana idan har kana da kuɗi din to ko da za ka iya kame kanka ka takuru din kar ka kame kanka ka takuru ka yi aure kawai saboda shi hatta يغنيهم الله من فضله haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah idan ta'ifatan min almu'minina suna yakan juna sai a duba wannan su ne wanda ya aikata cin zali sai musulmi su taru su yaƙi ta'ifa da ita ce farko ta yi tsokana saboda cin zali ta fara yakan wata ta'ifa daban to ku yi ta yakanta hatta tafiya ila amrillah gayan wannan yaka haka ku yi ta yakan ta mana far ku yi ta yaka ba iyaka kenan ya ba da umumi sai ya khassasa umumin da gaya hatta tafiya ila amrillah tace to shikenan a bari a bari haka ya isa ba za ta kare yi ba ba za ta taba ta ba sai a dakatar da yakan ta shi ne gaya kenan to yanzu idan za ka zo ka samu da yawa a cikin Qur'ani wanda umumi ne wanda aka khassasa shi da tafsisi wanda yake muttasili na baya akwai ma wasu daban waɗannan ya ɗin muhimmai na abubuwan da suke yin tafsisi waɗanda suke haɗe da kuma umumin da ake so a kafafe da ke a cikin waɗannan abubuwa guda uku da ya ambata al-istisna wa taqlidu bi shakli wa taqlidu bi sifa nan to shi istisna idin yana da bukatan bayani shi ne ya fara bayani a kai يوسف والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالتعريف من الاستثناء الاستثناء يوسف شيء فتر دولي أبو إخراج ما فتر دولي أبو أنا ما لم إذا من تنكر شيء أي إخراج شيء إخراج شيء فتر دولي أبو لولاه بعدن فتر ومبا la dakhala fil kalam da zai shiga cikin magana wannan shi ne istisnai ba dan an fitar da shi ba to zai shiga cikin magana kamar misalin da muka bayar ja al illa zaidan illa zaidan ba dan ka ce illa zaidan ba to shi zaidu din zai shiga cikin alqawm din dan shiga cikin alqawm da kace ja al mutane sun zo sai ka ce illa zaidan ban da zaidu ba dan ka ce illa zaidan din ba to da zaidu zai shiga cikin alkawmu don ya kasance shi ma ya zo amma da ka ce illa kai istisnai zaidan ta wannan lokaci shi zaidun bai zo ba haka ne misali fasajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa illa iblisa to ba dan ka ce illa iblisa ba to da shi iblis zai shiga cikin waɗanda suke wa annabi adam alaihi sujada wato mala'iku kenan amma da kake illa iblisa anan kana nufin wato ban da shi shi din bai yi wa annabi adam alaihi salam sujada ba da shi ne istisna'i kenan ikhraju ma ai ikhraju shay'in fitar da wani abu laulahu ba dan ba dai shi ba la dakhala fil kalami da zai shiga cikin magana ba dan an fitar shi ba shi ma zai shiga cikin wannan hukunci yace wa innana yasihu bi sharti an yabqa min al mustasna minhu shay yace istisna'i ne inganta ne bisharti au bisharti an yabqa min al-mustasna min shay a istisnai abu guda uku ne dole kowane istisnai za ka same shi na farko akwai al-mustasna na biyu akwai al-mustasna minhu na uku kuma akwai istisna'i kansa abu guda uku kenan al-mustasna misali idan kace ja al-qawmu illa zaidan a wannan misalin da muka bayar dinnan a nan alƙawmu ɗin shi ne almustasna minhu ma'ana daga shi ne aka ware zaidu ɗin a mutane ne aka ware zaidu in ka ce illa zaidan zaidan ɗin shi ne almustasna abin da aka ware shi a cikin mutane aka ce shi ɗin bai zo ba illa ɗin shi ne istisna'i ɗin kan abubuwa guda uku ne abubuwan nan guda uku nan kowanne daga cikinsu yana da hukunce-hukunce malaman lahu su ne suke fada da bayani a kai a nan ya nuna maka ne a irin maganganun da za a rattaba hukunci na fikuhu a kai to a lokacin in aka yi istisna'i to ba zai inganta ba za a yi la'akari da shi ba yake sai da sharaɗin a mustasna min hudun a samu akwai abin da ya rage amma amma mustasna minhu ya zo ya kasance ba a samu abin da ya rage ba ta wani lokaci baya amfani islami a lokacin baya amfani wannan islami misalin wannan sai ka zo kace a akwai tuka a akwai tuka asharata da rahim illa asharata da rahim misali na gaya maka haka ni maka wa'azi na maka alkawari na ce na ba ka jirhami goma jirhamai goma ban da jirhamai goma da na ce illa asharata da rahim da na ce illa asharata da rahim din akwai abin da ya rage ni a baya bai rage ba abin da na ce na ba ka din shi ne na zo kuma na canje saboda haka wannan istisnai ma'adur ne ba a la'akari da shi ba shi da fa'ida amma inda misali zan ce maka a aƙaituka asharata da rahim sai na ce illa jirhaman illa jirhaman nawa kenan na rage da na rage kaga kenan ma'ana akwai alƙawarin da na maka zan ba ka jirhami tara zan ba ka jirhami tara saboda ɗaya na rage amma in ce illa asharata da rahim in na ce misali illa tis'ata da rahim na rage ɗaya idan na ce illa illa illa asharata da rami ban rage ko ɗaya ba na shi ba za ka jira ni goma ban da tara a ciki ka ga ɗaya kenan na za ka to na ce na za ka jira ni tara duk jira ni goma sai je goma ba abin da ya to saboda haka a istisna'i dole ne a mustasna min hudan shi ne a sharata da rami din na farko a nan dole a kalla guda ɗaya ya rage ka ce illa tis'ata darahim banda dirhami tara kaga kenan ɗaya ya rage ba to istisna ya zama to daidai haka nan illa samaniyata darahim biyu ya rage illa sab'ata darahim uku ya rage to dole ne a mustasna ne ya kasance akwai abin da ya rage a wannan lokaci za a yi la'akari da shi amma idan ba abin da ya rage a wannan lokaci ba a ma cewa istisna ne wasa ne lazu ne magana ne mara amfani kawai to shi ne yake da sharfi a yabaka minal mustasna min hussein yake kasance a da sharfin a mustasna min hussein akwai abin da ya rage ko da guda ɗaya ne wa min sharfihi yana daga cikin sharafin sa shi istisnai har yanzu yake an ya kuna muttasilan bil kalami ya kasance a haɗe yake da magana ya kasance a haɗe yake da magana abin da yake nufi da nan muttasilan bil kalami din ba yana magana akan istisna'in da al-istisna'ul muttasil wal istisna'ul munqati bai a yana nufin kana fadan kana fadan mustasna minhu dan kawai ka kawo istisna'i maganan duka a haɗe ne wannan kauli ne na jamhur jamhur mufassir jamhur usuliyin kenan ma'ana inda za ka ce inda za ka zo ka ce a aƙaituka kamsa ta darahi na ba ka jira ne guda biyar kenan sai kai shiru ka ci gaba da hirarka ko ka shiga wani harkar ka tukunin can sai ka ce illa illa arba'a da darahim wannan bai bai ba saboda maganan ba a haɗe yake ba maganan ba a haɗe yake ba wannan jamhurin usuliyun sun tabbatar da haka istisnai ba a la'akari da shi sai a haɗe yake da sauran magana a haɗe ka da sauran magana a lokacin da ka ware shi da wasu harkoki da wasu batu ka shiga wani harka tukunan ka dawo kai wannan istisna'i ba ya amfanin komai ba ya amfanin komai ba wai yana nufin istisna'i in ya zama to mun kafu ya ba shi da hukunci bane ba haka bane akwai istisna'i mun kafu a wurare da yawa a cikin Qur'ani a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi da al-istisna'i mun kafu shi ne shi mustasna din ya kasance baya daga jinsin mustasna minhu misali idan ka ce ja alkaunu illa zaidan kaga zaidu din a jinsin kaunu din yake ma'ana shi ma mutum ne mutane sun zo ban da zaidu sun je zaidu amma inda za ka ce ja alkaunu sai ka ce illa kinziran illa kirdan illa kalban mutane sun zo ban da kare ban da alade ban da bai ta wani lokaci istisnai shi ake ganin sa munqati munqati ma'ana abin da ka cire mustasna din baya daga cikin jinsin mustasna minhu wadanda ka cire a cikin su Allah Allah ana kiran shi munkafi a wurare da yawa irin wannan ya zo a wurin da Allah subhanahu ta'ala yake cewa ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhanni ana illa istisna'i min munkafi saboda zato din ba ilimi bane zato baya jinsin ilimi ita illa tiba'a dhanni ya zama to munkafi ne ما لهم به من علم إلا اتباع الظن حتى لا أقول وسمع لمن تفسيري إلا إدريس ما منكرني سوني يوم سمع لمن تفسيري شوى إدريس من با ملائكة بني شيء أسألنسا wani iri jinsi ne daban ana kiransu ana kiransu jinsin jinni ana kiransu jinsin jinni saboda haka illa idris akwai malaman tafsiri da suke ganin cewa asalin idris ne shi ma mala'ika ne kenan ya zama to istisna'i ya zo ya kasance muttasil kenan saboda haka wajen istisna'i muttasil istisna'i munqati duk akwai hukuncin da zai rattaba na fiqh a nan abin da yake nufi ya kasance istisna'in da za ka yi din ko muttasil ne ko munqati ne ya kasance a haɗe yake da magana wannan shine abin da yake nufi a wannan wajen kenan ويجوز تقديم تقديم الاستثناء على المستثنى منه يجي جائزين يا حالتا كجباتر دا استثناء أكاد مستثنى منه جائزين لأن يا شجا بأوسو دا جتشين دوكو في المحل domin ya nuna maka cewa idan kai haka hukunci ya zartabuwa da maganan da kai ba wai kawai ka'ida ce na hawiyya ita kare ba a in ka haka hukunci ya kan iya rattabuwa na nan ta kujin mu istisna'in misali ka ce illa zaidan ja alƙawmi ka gabatar da istisna'i ka kawo istisna'i din tukunan ka kawo al-mustasna min hudan wannan yace ja'izi ne kuma hukuncin zai zama to daidai illa zaidan ja alƙawmi جاء القوم إلا زيدا جاء القوم كالجبا ترجع استثناء ابن أكن المستثنى منه ومن من هذا أيجو شي دبن دبن أنا حاول شيء أكو وجه دا جائزيني أكو وجه دا با جائزيني أبن يكي نيكي أنا gabatar da istisna'i din akan mustasna minhu ba zai rusa hukuncin da muke magana akan sa ba ba wai yana magana akan aujuhi na gabatar da istisnai akan mustasnani wanda suke jayizi da wanda suke ba jayizi ba wannan kana so ka sani ne ka koma ka karanta ilimin nahwu wa yajuzu istisna'u min al-jinsi wa min ghayrihi to shine bayanin da muka yi a baya yace ya halatta kai istisna'i daga jinsi shine al-istisna' muttasil kai ya kasance istisna'i da kai mustasna din yana jinsin mustasna ne kamar da muka yi bayani ba kan muka ce ja al-qawmu illa zaidan ja al-qawmu illa rajulan ja al-qawmu illa illa insana ja al-qawmu illa illa imra'atan wannan duk mutane ne insan rajul insan rajul zaid imra'at rajul duk mutane ne saboda haka ya zamanto daga jinsin ne ka cire wani daga jinsin ce ka cire wani wannan shi istisna mutasil idan kuma ka kawo wani jinsi daban ka cire a ciki to a wannan lokaci ana kira shi istisna'i munqati kamar yadda muka faɗa kamar misali ka ga wasu ayari ne suna tafe a cikin wannan ayari wani yana rike da misali jaki suna tafiya ka ga mutane ne da jaki ake tafiya to idan ka zo ka ce wa mutane ja alƙaumu ko ja atir rijalu illa himaran ma'ana mutanen da aka gani a ayari suna tafiya a cikin su wani yana rike da jaki to saboda haka mutane sun zo amma ban da wannan jakin jakin sayar da shi a hanya suka yi a'a jakin mutuwa ya yi allahu ara amma mutanen sun zo ban da jakin to wannan istisna'i ne wanda yake mun kafiya tunda jaki ba mutum bane shi to shi ne yake wa yajuzu istisna'u min al-jinsi ya halatta kai istisna'i daga jinsi wa min ghairihi kuma kai istisna'i da wani jinsi abin da ba jinsi sa bane wanda duk hukunce hukunce na fiqh sukan iya rataba akai wannan bayani akan istisna'i kenan sai yayi bayani akan sharadi sai ce wa shartu يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط يتشي كما شرعي duk yadda sharadi ya zo maka yana maka tafsisi ko taƙiri duk yadda sharadi ya zo maka imma ya zo ya kasance ya zo ƙarshe ya iya ayyata akara ya zo ƙarshe sharadin ya zo ƙarshe misali wannan idan ka ce ka ce u'utihi u'utihi dirhaman ko sa u'utihi dirhaman in zarani in zarani a nan ka jirkinta sharadin ya zo ƙarshe zan ba shi dirhami in ya ziyarce ni saboda haka idan ya ziyarce ka baka ba wannan dirhami ba zai iya kai ka kara in ya kai ka kara ba ka da dalilin cewa ai ya akara au ko na akara na kawo sharadin a kace na shi sharadin in ka kawo ko a ƙarshe ne ko farko ne hukunci yana rattabuwa a kai haka ne misali in ka ce in zarani uqutihi jahaman ka gabatar da shi kenan shine يجوز أن يتأخر عن المشروط يا حدث يجركنت أكل أبن ذاك شرطنت فأعطيه درهما لم باش درهمي فكشي إن زارني إن زارني إن يجركني شرط باش درهمي shine wannan ziyara to ya halatta sharaɗin ya zo ƙarshe abinda za a ba shi da mashruɗi ya zo ya kasance farko ya halatta haka haka nan mace ya juzu an ya taƙaddama an mashruɗi wannan kuma shi ne asali ya halatta kuma ya gabaci mashruɗi abin da aka shakanta za a ba ya gabata wannan shi ne asali misali ka ce in zara ni zaidun u'utihi dirhaman ko in ja'a ni zaidun ukurinhu ukurinhu ka kawo sharaɗin farko tukunan ka kawo da shuruti wannan shi ne asali wannan shi ne asali idan kuma ka kawo mashuruɗin da farko tukunan ka kawo sharaɗin wannan ma jami'i ne hukunci zai iya rasabuwa a kai duka kuma kowanne daga ciki akan iya samun sa a cikin Qur'ani akan iya samu a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama misalin sa a Qur'ani na jirkin tarwa ayar da muka ce ba a la'akari da taksisinsa ko umuminsa falaisa alaikum junahun in taqsuru min as-salati falaisa alaikum junahun in taqsuru falaisa alaikum junahun nam in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru أي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة sai aka kawo mashuruɗi ɗin falaita alaikum junahun an takfuru min salati tukunna aka kawo sharaɗin amma mun bayyana wannan sharaɗi ɗin baya daga cikin sharaɗin da suke tafsisi ko taqyidi sai ce wal muqayyadu bi sifa abinda ake kayyade shi da sifa yuhmalu alaihi al mutlaq yace akan iya ɗaukar mutlaqi a kansa ma'ana idan aka samu mutlaq to sai aka sami tafsirin da sifa ko aka kayyade da wata sifa to wannan mutulakin za a ɗauke shi a matsayin abin da aka haskace shi da sifa cikin bayanin da muka yi a baya kenan yake karraka ba kamar baiwa ko kuyanga ko bawa yake kunyidar bil imani an kayyade da imani ku jara iman da ya fada yake an kayyade an kayyade ta da imani fi ba'dul mawadi a wasu wurare kamar yadda ya zo a kafara na a kafara na kisa an kayyade an ce sai wanda yake da imani wa utulika sai aka yi itilafin su fi ba'dul mawadi a wasu wurare kuma daban aka yi itilafin su kamar da muka bada misali ba kafara ta rantsuwa أو تحرير رقبة كفارة بهاي كتحرير رقبة من قبل أن يتناسى فيهمل المطلق فيهمل المطلق على المقيد وأن المطلق سيأتوكيش أبنته المقيد معنى كفارة بهاي ما سيمومنا كفارة رنسوا ما سيمومنا دليل شيء يازو مقيدة أكفارة wacce take ta kisa wannan kamar da ne muku bayani mis'ala ce khilafiyya wanda malaman usul fiqh suka yi bayani yaushe ne za a yi haka din ana la'akari da abin ana la'akari da kasancewar hukuncin ɗaya ne au ana la'akari ne da hukuncin da sababin duka su zamanto ɗaya wannan matsala ce khilafiya a nan ya kawo maka ɗaya daga cikin magana ɗaya daga cikin magana ne na malamai akwai wanda suke cewa kawai muhimmanin mutlaq alal muqayyad ne akwai wanda suka ce a sai idan sababi da kuma hukunci gabaki ɗaya suka zama ɗaya kamar da muka yi bayani daga baya a nan muna ganin yana magana ne akan taksisi da umumi taksisi da umumi sannan kuma yake shigar da ikilafi da taƙayyadi a ciki wannan abu ne wanda yana rikitar da mutane da dama ma'ana yana magana a kan am da khas ne am da khas sannan kuma a cikin maganganunsa yakan kawo magana na mutulafi da muƙayyade yana magana a kan ikilafi da taƙayyadi to saboda haka a nan yana so ya nuna mana cewa yana so ya nuna mana cewa shi tafsisi da tafsisi da taqyidi da kuma itlafi da umumin nan sukan haduwa sukan iya rabuwa mustalahat ne wanda sukan iya haduwa da juna sukan iya rabuwa da juna misali ta inda za su haɗu idan aka ce wa abu mutlaqi in aka ce wa abu mutlaqi aka ce wa wani abu a to bambancin su shi am yana da hanyoyin da ake samunsa ko wuraren da ake ganinsa sakamanni kamar da muka karanta duk alfadar duk asmarul mansur irin su man suna suna zuwa suna suna ba da umumi ne haka da wani ismu jinsi ismu jinsi ne al jinsiya haka nan jami'i da muka kawo wasu abubuwa muka ce duk inda aka ga waɗannan abubuwa suna ba da umumi to wannan a am kenan amma a matsalaki ba a ce ga wuraren da za ka samu itilaki ba kai ana la'akari ne da irin jumla maganan da ka faɗa kawai maganan da ka faɗa kawai shi ake la'akari da shi misali idan ka ce idan misali ka ce in ka ce ka ce misali ja'a zaidun fa'aqaituhu dirhama ja'a zaidun fa'aqaituhu dirhama zaidu da ya zo sai na bashi dirham na bashi dirham a nan kai ka yi talaki ne cewa zaidu da ya zo ka bani dirhami ko ka ce a akwai to zaidun dirhaman na ba wa zaidu dirhami wannan matsalafi ne ba tare da ka ka rataye ba wani wani sharadi a kan bashi wannan dirhami din ba ta saboda haka a nan inda za a tambaye ka menene abin da ya mayar da wannan magana din ko wannan hukunci din mutulafi ba za ta yi fada ba kawai jumla ce ka fada ita jumla sai ta bada italafi a akwai tu zai dan dirhamin na baya zai jira ni amma idan misali umumi ne sai ka samu wani lafazin da wannan lafazin shi ne baka ya baka umumi misali idan kace ja ar-rijal ar-rijal jam'i ne ko ja al-muslimina ko kace ja kace misali kace ja al-mu'minat ko ja al-qanitat an al-muslimat al-mu'minat aw al-muslimun da kafara da ke lafazin jin'i ne wannan jin'i yana ba da umumi na musulmi maza ko umumi na musulmi mata kawai ne ka samu wannan umumi ta hanyar jin'i ne to sai haka ne da misali kace kace kullu insani kullu insani wa amaluhu ka samu wannan umumi din da lafazin kullu to kai kenan ta kai samu ku shi umumi akwai wasu lafuzzuka da su ne ake samu shi kuma matsalafi babu wasu lafuzzuka takamammu wanda da su ne ake samun matsalafi kaga kanan sun bambanta kenan umumi da da matsalafi ko am da am da matsalafi kenan idan kuma aka zo bayani akan khas da kuma muqayyadi su waɗannan suna haɗuwa kuma suna rabuwa suna haɗuwa suna rabuwa saboda akwai wurin da za a ce muƙayyadun da sifa sai a ce maksusun da sifa sai a ce muƙayyadun da sharɗi sai a ce maksusun da sharɗi suna haɗuwa suna rabuwa yadda yadda suke haɗuwa shine lokacin da aka samu lokacin da aka samu wannan khas mutasil a wannan lokacin shi da mukayyar suka yi haduwa amma lokacin da aka samu tafsisi munfasil tafsisi munfasil to a wannan lokaci suka rabuwa misali wannan kun ga anan da yake magana akan tafsis wanda yake mutasil yace istisnai tafsis ne mutasil التقييد بشرط التقييد بصفة يتو دك تخصيصي هي متصل معنى عام دين دا دين دي خصصي دك سنزو أو جي قداني تو إذا ما تكي تخصيص من فصل كمفا wanda bai yi bayanin sa ba nan yake ya kace tafsir wanda yake munfasil shine abin da ya kasance wannan umumin yana nan a wani nafsi daban yana nan a wani a wata aya daban to a wannan lokaci ba a cewa taqyidi sai dai a ce maksusun bi hadithin akhar maksusun bi ayatin ukhra sai a yi magana akan tafsiri kada kenan a tabbace am da mutlaq sukan rabuwa ne ta hanyar am yana da lafuzzuka ke bantattu waɗanda ake yin su alfazul umum mutlaq kuma ba da su sannan muqayyad da khas suna haɗuwa a lokacin da taksis ya zo ya kasance mutasil ne a lokacin da taksis ya kasance munfasil ne a wannan lokaci muqayyad da kuma khas suna rabuwa mustalahat ne kawai usuliyya wanda mu'amala da su da gobe za ka zo ka gane ko kuma ka yi amfani da waɗannan dawabiti waɗanda muke bayani a kansu shi ne ke wa yajuzu tafsisul kitabi bil kitabi wa tafsisul kitabi bis sunna wa tafsisul sunnati bil kitabi wa tafsisul wa tafsisul sunnati bis sunna da ba shi ai to insha Allah wannan karatu ne mai muhimmanci wanda insha Allah halka ta gaba za mu yi bayani a kansa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين